الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sace ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabun tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam mujaddiduddin muhammadu bin abdulwahabi bin suleiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a cikin wannan masallaci mai albarka masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu ta'ala mun tattauna akan babe wanda ya karantar da mu abin da ya shafi wato shashe daga cikin wannan al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato za su bauta wa gumaka wanda a yau insha Allahu subhanahu wa ta'ala za mu tashi da kan babi na gaba a cikin wannan littafi namu mai albarka na'am a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim babu ma jaa fi sihr wa qawluhu ta'ala wa laqad alimuna man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa qawlihi yu'minuna bil jibti wat taghut qala umaru al jibtu as-sihr والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد نعم باب ما جاء في السحر wannan babe zai yi mana bayani dangane da abun da ya zo shi a cikin alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuni akan haramcin wato asihir daba dabo haramu ne bawan Allah musulmi ya yi daba dabo hakanan haramu ne bawan Allah musulmi ya tafi wajen mai daba dabo ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walaƙada alimu lalle wallahi haƙiƙa sun yi sani lamanishtarahu lalle dukkan wanda ya siyi daba dabo dukkan wanda ya koyi daba dabo malahu min khaladin fil akhirati ba shi da wani sisin rabo ba shi da wani kobo na rabo a lahira wato ba shi da wani rabo ko mun kankanta shi a lahira wato wannan ayar ko wannan gaba ta wannan ayar ubangiji subhanahu ta'ala ya shigo da ita bayan yayi bayani akan abin da ya shafi wato koyan bokanci da kuma koyan daba-dabo ubangiji subhanahu wata'ala ce fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum Allah ce wa laqad alimu laman ishtarahu lalle wallahi sun yi sani dukkan mutumin da ya musanyo daba-dabo dukkan wanda ya lamanishtarahu lalle dukkan wanda ya koyi daba-dabo malahu min khalaqin fil akhirati ba shi da wani rabo ko nasisin kobo a lahira wato ba shi da rabon gidan aljanna wanda wanda yake nuni akan cewa ta'allumu sihiri kufrun wato mutum ya tafi ya koyi daba-dabo to daba-dabo kala biyu ne akwai wanda kai tsaye kafirci ne koyan shi kafirci ne kuma duk wanda yake yin shi kafiri ne akwai kuma wanda yinsa fasikanci ne baya fitar da bawa daga cikin musulunci amma dai mai yin shi fasiki ne kamar yadda shekul islam a sheikh muhammad salil uthaymin wato ya kawo su duka guda biyu wato wanda yake fitar da bawa daga musulunci shine daba-daban da ya zamanto a cikinsa akwai sawa hannu na aljannai a cikin shi akwai sawa hannu na shedannai saboda shedan duk wanda ya hada alaka da shedan to ba yanda za a yi shaidan ya gaya mishi abin da zai kara mai kusanci a wajen Allah ba yanda za a yi shaidan ya umarce shi akan ya aikata abin da zai janyo mishi gidan aljanna saboda tsakankanin shaidan da bayin Allah alaka ce ta yaya zai sa wannan bawan ya kangare wa Allah haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ko alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin a kullum shaidan abin da yake so ga bawa shine yaya za a yi wannan bawan ya zamanto butulu ga mahalicinsa to dukkan daba-daban da ya zamanto akwai sawa hannun shaidan akwai sawa hannun wato aljani a ciki to wannan kai tsaye kafirci ne saboda idan zai zamanto shaidan zai biya wa bawan Allah musulmi bukatar shi to shi ma shaidan din sai ya bukaci wani abu a wajen bawan Allah nan musulmi abin da zai bukata a wajen nashi shine shirka ce zai sa shi yayi ko ya sa shi ya ruguje wani abu da yake ma'alumun ne min addini bil darura a ga in zai ce mutum kada ya dinga yin sallah ta lokaci dai cikin salloli guda biyar to ai kaga ya sa shi ya ruguje ma'alumun min addini bil darura wanda zai iya fitar da shi daga addini na musulunci sai zama to wannan shi kafirci ne tsantsa sai kuma nau'i na biyu wanda shi kuma wato girmansa da haɗarinsa bai kai haɗarin wancan ba bai kai girman wancan ba shi ne daba-dabo wanda ya shafi wato yin amfani da waɗansu maganin nika yin amfani da waɗansu maganin nika mutum ya haɗa wancan itaciyar da wancan itaciyar da wancan ya sa abin da za ta bada za ta bada kala mafi kyau za ta bada kala mai muni za ta bada kala kaza. in wannan ya sa wannan itaciyar wancan aka saka mai wancan itaciyar to zai sa zaman to an raba kansu an raba kansu da kansu a haɗe yake a raba to wannan shi ma haɗari gare shi amma dai girmansa bai kai girman wancan wanda ya zaman to akwai sawa hannun aljannu da shaɗanne a ciki ba mun gane da kyau to ubangiji subhanahu wata'ala ce wala bi isa ma sharau bihi anfusahum tir da abin da suka musanyo kawunansu da shi suka bayar da imani suka bayar da takawa suka bayar da tauhidi suka amso wato shirka suka amso wato rashin takawa suka amso rashin imani laukanu ya alamuna da a ce sun yi sani da kuma fadar ubangiji subhanahu wata'ala da yace yu'minuna bil jibti wato waɗannan waɗanda aka ba su littafi na attaura da linjila suna yin imani suna gaskatawa bil jibti da daba dabo kamar yadda za mu ga tafsirin umar ɗan khattab amma dai wannan tafsirin ne bilmisal kamar yadda yake sananne a wajen malaman tafsiri akwai tafsirin bilmisal wato a kawo maka wani abu guda ɗaya wanda zai iya shiga ƙarƙashin wannan tafsirin ba dan shi ne kaɗai yake ɗauke da shi ba suna yin imani da jibtu saboda aljibtu waɗansu daga cikin malamai suka ce shi ne alwatsan gunki suna yin imani suna gaskatawa da gunki suna gaskatawa da daba-dabo wa ɗaguti sannan kuma suna gaskatawa da ɗagutu ɗagutu kamar yadda al'imam ibn laɗayyim wato ya tafsirinsa wanda tafsiri ne wanda yake shamil gamamme kan abin da ya shafi ma'anar ɗagutu ya ce shi ne kullu ma ta jawaza al'abdu haddahu min ma'abudin au matubu'in au muɗa'in wannan shine tsagutu dukkan abin da bawa ya ƙetare iyakarsa min ma'abudin na abin bautawa ne abin da ake bautawa ne irin gumaka ne to dungumci zaka ce mishi mai tsagutu au matbu'in ko kuma abin bi ne wanda an yi umarni da abisa shine abu lawalin magabata to idan ya zamanto wannan as-salafus salih ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da abin shigo, to idan ya zamanto bawa ya ƙetare iyaka wajen bin ma'aiki sai yake bauta wa ma'aiki, to wannan shi ma wannan mai bautar nan ya san da cewa ba ma'aiki yake bauta ba, ɗagutu yake bautawa, ba ma'aiki yake bautawa, saboda ma'aiki ta barra'a ya barranta daga wannan bautar tashi, ko ya zamanto yana bauta wa wani mutumin kirki, waliyi min auliya illahi. wani masoyi daga cikin masoya na Allah ga wani babban malami matubu'i wanda kamar yadda dama wato abin da ya shafi fahimtar alkur'ani da sunna ana ce mata ala fahmi salafi salih ko to waɗannan magabata na ƙure suna da matsayi a wajenmu matsayinsu ba zai ba da damar mu bauta musu ba mun gane da kyau to duk wani wanda zai bauta wani wanda yake matubu'i au muɗa'in ko kuma wani wanda yake abin yi wa biyayya irin shugabanni auliya ul'amur kenan irin shugabanni fi ta halili ma a fi ta halili ma harramallah au ta harimi ma a halallah gashi wannan abu ne wanda Allah ta'ala ya halitta wa bayin Allah musulmi amma shugabanni su ce abin nan sun haramta shi kuma a yi musu biyayya ido rufe kan wannan abin da suka haramta to wannan shi ma ya zama to tagutu mun gane da kyau irin kaga abin da ya shafi aure Allah ta'ala ya halatta wa namiji a wuri mata hudu ko idan ya zama to an samu wato dukkan shuruɗ sun cika to yanzu wani daga cikin bayin Allah ya ce wannan abin haramu ne ga namiji ya auri mace hudu kaga wannan fada ce da dokar Allah fada ne da dokar Allah to shine al-dagut qala umar umar ibn al-khattab amirul mu'minin al-khalifatu thani Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce aljibtu wato abinda ake nufi da aljibtu a wannan ayar shine asihiru wato daba-dabo waɗanda suke yin imani da daba-dabo wattagut abinda ake nufi da attagutuka a wannan ayar shine ashaitan shaitan saboda shaitan shine yake zawa ya cusa a cikin zuciyar bawan Allah ya cusa san bautar wannan wani Allah a cikin zuciyar wannan bawan Allah da ya zama to shaidan shine wato ummul khaba'ith din wa qala jabir jabir dan abdullahi abu abdullahi Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa yace at-tawaghit wato abinda ake nufi da dagutoti sune kuhan bokaye bokaye waɗanda suke ba da labarin abin da bai wakana ba ga yadda zai wakana waɗanda suke ba da labarin abin da yake cikin zukatan mutane a goyi wato alkuhan waɗansu daga cikin malamai suka ce su ne waɗanda suke ba da labarin gaibu abin da gaibu ne su ce za su iya ba da labarin shi wannan boka kenan kana yanzilu alaihimu shaidanu wato kuhanun bokaye ne wanda shaidan ya kasance yana zauwa a kansu ya sabka a kansu fi kulli hayyin wahidun wato a kowace unguwa akwai boka ɗaya a kowace unguwa akwai ɗagutu to sai ya zama to kahin kenan mun gane da kyau na'am
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات na'am وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بزالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم na'am hadisi na farko a wannan babi an amso shi daga amirul mu'minin fil hadith abu huraira abdurrahman ibn sakhar Allah ta'ala ya kare yadda da shi abu huraira ya ce hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ijtanibu sab'al mubiqat ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ku nesanci dangin abubuwa guda bakwai waɗanda suke jefa waɗanda suke aikata waɗannan abubuwan cikin hallaka. Almubiqat su ne almuhlikat. Wa yau mai ƙulu na du shurakaiyar lazina za'amtun fada'autumuhun ku? Fada'auhun falam yasta jebu lahun waje alna bainahun maubiƙan. wato mawbiq shine wato makanu halakin kenan to anan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce ku nesanci dangin abubuwa guda bakwai waɗanda suke masu hallakarwa ne almuhlikat qalu ya rasulallahi wa ma hunna sahabbai suka ce ya jakadan Allah waɗannan dangin abubuwan guda bakwai masu hallakarwa waɗanne ne su wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ijtanibu sab'al mubiqat ba dan wai su kaɗai bane masu hallakarwa din akwai waɗansu masu hallakarwa a gefe wanda ma'aiki bai faɗe su a nan ba wanda su ma minka ba irin zulu suna daga cikin manya-manyan laifuffuka kun ga a cikin wannan guda bakwai ɗin babu kangarewa mahaifiya wanda kangarewa mahaifiya yana daga cikin laifi mai girma babu zagin ma'aihi ko ma'aihiya wanda laifi ne mai girma a ciki babu ƙaulu zur babu shahadatu zur wanda waɗannan dukkaninsu min kaba'iril zunub ta aka shi yasa mafhumul adadi ghairu muradin inda al-usuliyyin wato a wajen malaman usul mafhumul adadi ne mafhumul adadi kwa wato ba ba ana nufin shi bane kai tsaye mun gane da kyau ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ashirku billahi wato hada bautar wani da Allah na farko daga ciki kai tsaye idan bawa yana hada bautar wani da Allah ya mutu akan haka nan to wannan aikin nashi ya hallakar da shi hallaka wanda take ta hal abada wanda la malja wala manja ba wata mafaka ba wata malaba daga wannan hallaka din ya gama hallaka saboda Allah ta'ala ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wasihru da kuma daba-dabo wato shi ma daba-dabo ɗaya ne daga cikin dangin abubuwa guda bakwai masu hallakarwa wanda suke jefa masu aikata wannan aikin cikin hallaka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa taba'u ma tatulu shayatinu ala mulki Sulaimanu wa ma kafara Sulaimanu ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر أولا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق سيكون قبع تأوكو دكشي واري رند الله سبحانه وتعالى يحرم تكشي تافا تيسي دكسكيه sai da haƙƙi sai dai in ta taba abin da bai dace ba wato alƙatul annafsul ma'asuma su ne guda hudu akwai annafsul muslim wannan baya halatta musulmi ya kashe musulmi ɗan uwan shi akwai nafsul zimmi kafirin amana shi ma baya halatta musulmi ya kashe shi akwai almu'ahad wato kafiri wanda aka yi mai alƙawali na za a kiyaye mai mutuncin shi tsawon lokaci kaza akwai yarjejeniya ta rashin fada tsakankaninsu da musulmai to wannan shi ma ba a kashe shi akwai kuma almusta'min wanda ya nema a amintar da shi wa in ahadun min almushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma amanahu zalika bi annahum qaumun la ya'lamun wato waɗannan sune rawuka guda hudu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta a kashe su to baya halatta a kashe musulmi face sai da haƙi haƙin nan shine kamar yadda ma'aiki ya faɗa a cikin hadisi na abdullahi dan mas'ud wanda yana cikin bukhari da muslim la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariqu lil jama'a wa aklu riba manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da kuma cin dukiya ta riba cin riba wato yana ɗaya daga cikin dangin abubuwa guda bakwai masu hallakarwa riba kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da al'imam ibn maja ya fitar da shi a cikin littafinsa maza Allah ce ma a hadun aksara minar riba illa kana adibatu amrihi ila ƙilla ba wani daga cikin bayin Allah wanda zai yawaita cin riba face dai dukiyar tasa sai ta zamanto 'yar kaɗan saboda riba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah tabaraka wa ta'ala yana shafewa dukiyar riba dukkan dukiyar da ya zamanto ana ta'amuli na riba da ita to Allah ta'ala yana cirewa albarka daga cikinta dan kuma gashi na Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun a can cikin suratul baqara din Allah ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun yawwala wa aklu malil yatim ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da cin dukiya ta maraya maraya shi ne man mata abuhu wa huwa sagiru man mata abuhu walam ya bulugul hins walam ya bulugul hinsa wato mutumin da baban shi ya rasu bai balaga ba wannan shi ne ake cewa maraya namiji ko mace mun gane amma idan mutum mahaifiyar shi ta rasu yana yaro karami amma mahaifinsa da ran shi ba za a ce mai maraya ba in gane wannan ba maraya ba ne da mahaifinsa da ran shi ko kuma mutum ya balaga mahaifin shi ya rasu shi ma wannan ba maraya ba ne ya fita daga cikin marayu saboda maraya shi ne wanda yana yaro bai kai shekarun da zai fara nema wa kanshi abinci ba wanda yake nemowa abinci ya kamu su ya faɗi ya rasu wannan shi ne maraya mun gane a ɓangaren mutane kenan amma a ɓangaren tsuntsaye maraya na tsuntsaye shine wanda mahaifiyar shi ta mutu kafin ya koyi tashi saboda ita mahaifiyar ita ce take zuwa ta nemo abinci cikinsu to cin dukiya ta maraya girman laifinta ya fi girman laifin cin dukiyar wanda ba maraya ba kuma kowane laifi ne ka ci dukiyar wani ko ba tare da san ran shi ba wannan laifi ne wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun wannan laifi ne mai girma to amma dukiyar maraya dalilin da yasa ya zama to tana daga cikin asabul mubiqat saboda shi maraya ba shi da wani wanda zai tsaya mishi akan ya kwata mishi wannan haƙi da yake hannunka nashi sai zama toto Allah tabaraka wa ta'ala ya shiga kanshi ya shiga kafadar shi innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira watawalli yawm az-zahaf ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace da kuma at-tawalli yawm az-zahaf juyawa da baya da gudu a ranar cacurundu a ranar da aka haɗe tsakankanin musulmai da kafirai ana ta gwabzawa musulmi ya juya da guru ya tsere idan ya ga wani arna ya mushi idoja ya roƙa mushi idoja kai ce yana da amarya a gida ya koma gida to wannan shi ma laifi ne mai girma to amma alƙur'ani ya tabbatar da ya togance juyawa guda biyu wanda babu laifi a kanta Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbara wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir mun gane da kyau wato juyawa daga filin yaki in ya zamanto musulmai adadinsu ya kai ɗari arnawa adadinsu bai wuce ɗari da tamanin ba ko ɗari da tasa'in ko ɗari biyu wannan haramu ne musulmi ya gudu saboda allah ta'ala ya ƙaddara in dai musulmai adadinsu ya kai rabin adadin waɗannan arnawa ɗin to baya halatta su gudu amma yin adadinsu bai kai rabinsu ba adadinsu misali ɗari ne su kuma arnawa ɗin mutum ɗari uku ne babu laifi in kaga malaba ko ka laɓe in kaga magudana ka gudu ya zamanto sai ya ta yi aiki a ranar wa qadhful muhsanati lighafilati almu'minat to kuma akwai lokacin da idan musulmai adadin su ya kai dubu sha biyu ba ba zancen su gudu ko da mushrikai dinnan sun kai dubu ɗari ba zancen gudu a wannan lokacin in dai mutane sun kai dubu goma sha biyu ba za a rinjaye su ba saboda karamcinsu yanzu ba zancen karanci ake ba mutum dubu sha biyu ko da randana dubu ɗari ce za ta gabza ban gane da kyau wa ƙazful na in ce akwai waɗanda na sun waɗin babu laifi yawwara illa mutaharrifan liqitalin irin mutumin da ka san in ana karo da rago da rago in kaga wani ragon ya ja da baya ya ja da baya kala kai tunanin gudu ne zai shayarwa iska ce zai sai iska ya zo ya gama shi sai ya gama shi da cikin katanga to sai dai inda irin wannan ci ya yi haka da ya je zai buga takobin shi sai ya ga ya balle to shi kuma ya yi sai kurkin ɗaya a baya shi kenan ya yi dubara ya je ya ɗauko ɗaya ko kuma in ya ce ya tsaya a nan ya kukulle shi saboda ya saka to wani zai zo ya mushi aiki ya ja da baya ya je shi ya ƙara shirya dawo wannan babu laifi an gane wannan ya halatta mutum ya haka komawa da baya da zai ya gudu ba wai saboda tsoro ba ne a saboda a sake shiri ne irin yadda dai za a ga ana hada da rago da rago in suka yi karo to ya aka tsaya da wani ya ga ya ja da baya ba gudu ba ne zai wallahi wancan bai shirya ba ko ya zai kama shi wani karanta bije shi zai baje shi zai au mutahayyizan ila fi'atin ko kuma wanda zai gudu ya je shi ya tattaro wata jama'a shi kenan yanzu an fara yaƙi musulmai adadinsu bai huce ɗari ba su kuma waɗancan adadinsu arnawa ya kai ɗari hudu amma kuma yanzu lokacin da za su wuce akwai wanda suka ce to illo in an fara a mana magana ya zo da gudu ya zo ya kira su ya ce to ha mutanen sun zo su an fara da ja yanzu muna zero zero ne ike na zo a shiga a gama da su babu laifi mun gane da kyau wannan in ya gudu in aka gan shi ya yi gudu kala a ce mushi komi saboda zai je shi ne tattaro da jama'a halumu ilaina sai kuma na bakwai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wa qazful musanati da ghafilatil mu'minat wato da yi wa mata waɗanda suke kamammu al-ghafilati waɗanda bu san ba menene lalata al-mu'minatu waɗanda suke muminai na ƙwarai a yi musu ƙazafi na cewa sun yi zina wannan shi ma yana daga cikin laifi mai girma baiwar Allah mace wanda bata ji ba bata gani ba irin wanda dai waɗansu masu zama akan titi zaman banza za ga wani in ya ga mace da niƙabi da katon hijabi tana tafiya ce eh duk masu hijabin nan su ne lalatattu yanzu mace dan ka ganta a hijabi kar ka mata shaidar ita mumina ce shi yanzu yana ganin cewa alhijabu ada wa laysa ibada mun gane da kyau to wannan laifi ne mai girma saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratun nur ko walladina yarmuna almusanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim mun gane da kyau wato Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mutuncin bayin Allah waɗanda suke mumine al-musanat anan ba ana nufin katangi ba a al-afifat waɗanda suka kame kawunansu akwai bacin da ta rike mutuncinta wanda za a ga ko ɗan banza tsaro yake mata magana ba wai mutumin kirki ba saboda ba mutumin kirki ba ruwan shi da batan mutane to ko ɗan banza ɗan titi macen da ta rike mutuncinta ba ruwanta da kowa in za ta wuce ko to wanda yake lalatacce cikin mutane aka ce taɓo ta ce kai wannan ban ruwana da ita tsiwa gare ta yanzu za ka tashi ka je ta ka mata magana ta yarfa ka to kaga ta rike mutuncinta alghafilati kuma waɗanda suke rafkanannu wanda ba su ma san ba menece lalata almu'minati kuma waɗanda suke muminai banda waɗanda ba waɗanda suke ba muminai ba to waɗanda za su yi wa mataye waɗanda suke muminai kamammu waɗanda ba su ma san mecece lalata ba ƙazafi wato sun aikata laifi wanda yake mai girma now wa an jundabin marfu'an ya tabbata daga jundab wannan jundab ba jundab ibn abdullahi al-bajali ba ake nufi jundabul khair wanda ya shahara da qatilu as-sahir qatilu as-sahir ake ce mishi ba jundab ibn abdullahi al-bajali bane daga jundub wato hadisi ne wanda yake marfu'i zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce haddu sahir wato hukubar da za a yi wa mai daba-dabo a matsayin haddi a gare shi shine darbatun bisaif wato dukan shi da takobi a fille mai kai da takobi wannan ita ce hukubar da za a mishi wato ya zo shi haddu sahiri darbuhu bisaifi ya zo darbatun bisaif a kowace daga cikin suka ce wanda take ta tabbata amma wanda ta fi kwari shine a ɗauki darbatun bisaifi saboda darbatun wannan na kira ce to idan na kira ta zo ta irin wannan gurin lita'azimi ne saboda girmama dukan da za a mishi ba wai duka ba za a mishi na ɗan zungura shi kaɗan a adiba wanda ya iya sara da kyau ya mishi saran ga yawo jini na huci za akwai saran da idan aka yi shi shi takobin da aka yi saran da shi ba za ka ga jini a jikin shi ba amma da ya ja kai ya sabu mun gane da kyau ka zai in kaga ana cewa akwai jini a jikin takobin ba shi da kwari ba shi da kaifi kuma wanda yake saran bai iya ba amma in yana da kaifi kuma wanda ya iya saran ya iya ko sai bayan ya sare ma sannan jini zai hutu shine takobi ga yama jini na huci almasharafiyul muhannadu kenan ga yama jini na huci haka sunan shi wanda sai ya huce sannan jini zai hutu mun gane da kyau to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce ukubar da za a yi wa mai daba dabo duk wanda aka san mai daba-daba ne shi idan an kama shi imma wanda yake daba-daban shi ya fitar da shi daga musulunci imma wanda daba-daban shi bai fitar da shi daga musulunci ba hukubar da za a mishi wanda za ta zamanto haddi ce a gare shi shine a doke shi da takobi a sare mai kai wannan hadisi tirmidhi ya rawaito shi wa qala al-imamu tirmidhi yace as-sahihu magana wanda take ingantacciya annahu mawqufun wato wannan hadisi ne wanda yake makufi asar ne kenan maganar sahabi ce jundubul khair jundubunil khair magana shi ce wa fi sahih al-bukhari an bajala ta bin abdata ya zo cikin sahih al-bukhari daga bajala dan abada Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wannan bajala ibnu abada tabi'i ne ba sahabi bane qala bajala ibnu abada ya ce kataba umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu umar dan khattab Allah tabaraka wa ta'ala ya kare yadda da shi wato ya rubuta letter ya aika can hajar ya aika zuwa ga wato gwamnonin shi ya ce aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin ku kashe dukkan mutumin da yake mai daba-daba ne namiji da mai daba-daba mace matsahi namiji da matsahiya mace kowanne ku kashe shi to wannan asar din na Umar dan Khattab babu shi a cikin Sahih Bukhari da wannan ma'ana da wannan lafazi din wato asalin shi a cikin Bukhari yake amma ba da wannan lafazin ba wato bajala ibnu abd abada kamar yadda yake cikin al-mufradat juz'i na biyar yace atana kitabu Umar wato letirkin umar ɗan khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi ta zo mana ya ce an farriku bai na kulle zi maharamin minal majus wato ku raba dukkan ma'abucin haramci daga cikin maguzawa wato maguzawa su ne waɗanda suka halitta wato aure mutum zai iya auren ɗiyarsa mutum zai iya auren mahaifiyar shi mutum zai iya auren yayar shi ko kanwar shi wanda hankalinsu ya haɗu kawai daga ciki shi kenan a yi aure a yi sabga lafiya duka a gida wato a yi tuwona mai na wadda ce wannan abun bai dace ba a raba shi mun gane da kyau to amma da wannan lafazi din babu shi a cikin sayar bukhari qala faqatalna thalatha sawahira wato bajala ibnu abda yace sai muka kashe wato masu dabo dabo guda uku a nan da ya ce tsalasa sawahira wato mazaje yake nufi ko kuma mataye na'am na'am mataye yake nufi na'am mesa na'am alausma ها نعم na'am to yanda abin yake wajen al-ma'dud mun gane da kyau yanzu idan aka zo da al-ma'dud akwai as-sahir akwai as-sahira ko as-sahir namiji as-sahira mace to idan za a ce mata uku bokaye ba za a ce ba salasatu sahiratin sai da ce salasu sahiratin mun gane da kyau sai a cire ta'anisul ma'dud wato ya dullu ala tazkiril adad wato idan al ma'dud abinda za a lissafa din bokaye ko in ya zamanto mata ne to adad din dole ya zamanto muzakkar ne mun gane ko in al ma'dud maza ne to adadin dole ya zamanto mata ne amma daga uku abin da ya sama mun gane da kyau yanzu misali mazaji rajulin ko ba za ka ce salatu rijalin ba sai daga ce salasatu rijalin mun gane da kyau li sab'atu awladi gane ko ko ka ce li sab'u awladi salasatun zukur wa arba'un inas ba za ka ce salasun zukur ba wa arba'atun inasun gane to a nan da ya ce salasu to saboda yanzu an yi tazkirul adad to almadudin dole ya zama to me ma'annas ne shine salasu sawahira wato sai da muka kashe boka wato masu tsafi mata guda uku na'am an gane da kyau ƙa'ida ta fito daga uku abin da ya kai tara al'adad in ya zamanto muzakkar ne ku to al-ma'dud mu'annas ne al'adad in ya zamanto mu'annas ne to al-ma'dud muzakkar ne wannan shi abin da shi ne shine abin da zamu kula da shi mun gane salasu banatin mun gane da kyau saboda banat mata ne ko maza ne mata ne ko to sai ka ce salasu amma rijal zukur daga ce salasatu zukurin awwala wa sahha an hafsata radiyallahu anha ya tabbata daga nana hafsa iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ummul mu'minin Allah ta'ala ya kare yadda da ita innaha amarat bi qatli jariyatin laha Hakika na na Hafsatu ta yi umarni da kashewa wata baiwarta wanda saharataha ta mata daba-dabu. faƙutilat aka kashe takwa kamar yadda ta yi umarni wakazalika sahha an jundubin hakanan ya tabbata daga jundub ibn abdullah albajali a ibn jundub ne khair wato ba ibn abdullah albajali ba wanda ya shahara da qatilus sahir kenan shi ma ya tabbata daga wajen shi ya kashe wato mai daba dabo qala ahmad imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a yace an thalathatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wato kashewa mai daba dabo ya tabbata daga wajen sahabbai guda uku cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tabbata daga nana hafsa ya tabbata daga wajen mahaifinta umar ya tabbata daga jundum waɗannan guda uku dukkaninsu wato sun kashe wanda yake mai daba daba ne dukkan matsahi wato wanda tsahin shi mukaffir ne ko gairu mukaffir wato hukuncinsa shi ne a kashe shi na'am fihi masail الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية النساء الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي السادسة أن الساحر يكفر السابعة أنه يقتل ولا يستتاب الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده فيه مسائل wato a cikin wannan babe akwai matsaloli wanda ya kamata mu waiwaya zuwa gare su matsala ta farko tafsirin ayar da take cikin suratul baqara walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq ya gabata a cikin wato baba الثانية مسألة تبيو تفسير آية النساء تفسير آية دا مالا يقولو, مت... يقولو من دا إتتكين سورة النساء wato ayar da alamtar ilal ladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wad dagut الثالثة مسألة أكو تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما wato tafsirin aljibt wanda Umar dan Khattab ya bayyana aljibtu da shine as-sahir at-taghut kuma yace shine ash-shaytan wal farqu bainahuma da bambancin da yake tsakankanin aljibtu da at-taghut al-kha'a ar-rabi'a ku mas'ala ta hudu anna at-taghuta qad yakunu min al-jinni wa qad yakunu min al-ins wato haƙiƙa tsagutu za a iya samun shi cikin aljannu saboda umar dan khattab ya fassara at-tagutu da shine ne ash-shaytan sannan kuma wa qad yakunu min al-ins haƙiƙa yana iya kasancewa daga cikin mutane saboda jabir dan abdullahi ya fassara at-tawaghit da kuhan bokaye sai zaman to tagutu za a iya samun shi cikin mutane kamar yadda za a iya samun shi cikin aljannu al-khamisa matsala ta biyar a cikin wannan babi wanda ya kamata mu waiwaya zuwa gare ta ma'arifatu sab'il mubiqat al-makhsusat bin nahy wato sanin dangin abubuwa guda bakwai waɗanda suke masu hallakarwa waɗanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake bance su da hani a wannan babi ya jero su guda bakwai ɗin nan as-sadisa mas'ala ta shida anna sahira yakfuru wato haƙiƙa boka a mai tsahi mai daba-dabo yana kafirta saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kafara Sulaimanu ko annabi Sulaimanu bai aikata daba-daba ba bai kafirta ba walakin na shayaɗi na kafaru yu'allimunan nasa a sihira as-sabi'atu annahu yuqtalu wa la yustatabu wato haƙiƙa mai daba-dabo idan aka kama shi kashe shi ake kai tsaye kawai hukuncinsa shine a kashe shi da takobi wala yustatabu ba za a nemi ya dawo daga rakiyar abin da yake kai ba na wannan daba-daban nashi idan aka kama shi yana yana daba-daban shi ko aka samu wani a tsakiyar daji wani mai daba-dabo to in aka kama shi ba za a ce ba kai kayan nan naka duka kakkarya shi tashi ku koma cikin mutane kai musulmi ta kai ba za a mishi ba wannan kawai in dai aka kama shi ba shi ya kawo kanshi bai ce ya tuba da ya yi shekara bara da bara wacce duka ya yi amma yanzu da ya ji wa'azi kaza kaza ya dawo ya yi la'asar da sauran su ya musulunta kama shi aka yi ko to kashe shi ake ba za a nemi ya dawo ba la yusa tabu ma'ana la yutlabu an yarja an fatawahu ila ila fatawul muslimina ba za a ce ya dawo daga ra'ayin da yake kai ba na baya zuwa ga ra'ayi na musulmai zuwa ga fatawa ta musulmai athaminatu mas'ala ta ƙarshe a wannan babi wujudu hadha fil muslimina ala ahdi umar wato samuwar daba dabo a cikin musulmai a zamanin umar dan khattab khalifa na biyu cikin khalifofi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace to fa kaifa ba'dahu yaya kuma zaka yi magana akan samuwar masu daba dabo bayan zamanin Umar ɗan Khattab wanda Umar ɗan Khattab zamanin shi zamani ne wanda yake na gwal to ina kuma yanzu zamanin da ake ciki zamani ne wanda gashi gashi ai samuwar as-sawahir sai yayi yawa sama da as-sawahir da aka samu a zamanin Umar linkin balinkin balinkin balinkin balinkin bila adadin na'am
babu bayani shay'in min anwa'i sihir qala ahmad حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العافية العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن نعم babu bayani shay'in min anwa'i sihir wannan babu shi kuma zai yi mana bayanin wani abu daga cikin nau'i nau'i na daba dabo wato akwai nau'i nau'i na daba dabo waɗanda suke gudana a cikin mu wanda nau'i ne daga cikin nau'i na sihiri imamu ahmad ibnu hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a ce haddasana Muhammad ibn Ja'far Muhammad ibn Ja'far ya zantar da mu qala haddathana Auf yace Auf ibn Abi Jamila ya zantar da mu an Hayyan ibn al-Ala shi kuma ya jo daga Hayyan dan Ala qala haddathana Qadun ibn Qabisa Qadun dan Qabisa ya zantar da mu ana abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa kabisa ibn al-mukhaliq hakika ya jiyo daga ma'aiki hakika ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa innal iyafata wa tarqa wa tsiyarata min al-jibti ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika al-iyafa tayar da tsuntsaye daga saman bishiya wa tarqa da kuma bugon ƙasa wa tsiyarata da kuma canhi minal jibti waɗannan dukkaninsu suna daga cikin wahayin sheda a al'iyafa kamar yadda a lokacin jahiliya suna yin canhi da tsuntsaye shikenan sai mutum ya fito da sassafe lokacin da tsuntsaye suna kwance a saman bishiya in ya zo ya yi lab lab lab lab sai ya je gindin wannan bishiyar ya kama ta idan ya kama ta ya girgiza ta shi kenan wannan tsuntsaye za su tsorata su tashi to tashin da za su yi yanzu zai kallaci inda za su yi in suka yi dama to abin da ya gudurce a zuciyar shi zai yi bulaguro ko to lallai zai tafi da kafar dama kenan mun gane da kyau in suka yi hagu to ba sa wannan tafiyar shi kenan sai dawo ya fasa tafiyar nan ba sa ko kuma yanzu irin lokacin hantsi idan mutum ya tafi bakin ruwa da sanyi zai ga irin su balbelu da sauran tsuntsaye suna shan hantsi irin yanda wato hantsi ne ga gidan kowa yake yake na in yaje musu fagat suka tashi to in suka tashi in suka yi dama to zai ce tafiyan nan akwai nasara cikinta in suka yi hagu zai ce tafiyan nan babu nasara a ciki in ya zamanto sun yi wato 50-50 wani bangare hagun wani bangare dama waɗansu suka yi dama waɗansu suka yi hagun zai ce kai an yi ragas sai ya koma ya zauna inuwa sai sun sake taruwa hannu har da ya gade ina ya fi dacewa to wannan shi ne a lokacin jahiliya abin da ake sai zamanto da musulunci ya zo shi akwai gurbin akwai irin wannan aƙidar wannan tunanin ga waɗansu daga cikin bayan Allah sai musulunci ya tabbatar da cewa hakan ɗin bai dace ba shirka ne bai dace ba to wannan yafa kuma wato dai abu ne wanda yake mai yawa ana yin sa wani za a ga a lokacin nan wani yana attafa'ul ko attasha'un da abin da ya shafi wato mutum yana fitowa ko in ya fito kai tsaye wanda suka ci karo da shi to da shi zai hukunci a ranna yana hutowa kai tsaye kawai sai suka ci karo da makaho tafiya ba mai ita wala ba zai tafi ba zai canhi kawai wannan tafiyar ranna in ya ce zai yi tafiya zai tafiya bude shago ko to asara ce za ta zo limkin balinki ba bukatar ta ita kawai sai a ji a kwanta a daki amma yana huta ya ga wani da farin kaya a jikin shi ya karya farin gurda ya ce alhamdulillah yau kasuwa ta ce kawai daga waɗannan abubuwan dukansu bai dace ba a ɗarku shi ne bugon ƙasa bugon ƙasa a zo a kawo rere a shimfiɗa a yi wani kurta-kurta da sauransu a jikin wannan shi ma minar jibti bai dace ba a tsiyara shi kuma shi ne canyi canyi za ga waɗansu mutane da yawa can yana hana su yin abu shi kenan zai fita yanzu ko in ya fita suka haɗu da wani ya ce wallahi ni na san tun da muka haɗu da shi dama wani abin na ba zan samu ba ba zan samu wani ai bukulu gare shi tun da na gaishe a kowar alhaji wani tun da ya can shi sai ya zama to wannan can yanda ya yi tasiri a jikin shi sai ya zama to abin yana tabbata kuma to waɗannan dukkaninsu bai dace ba bawan Allah musulmi adabanto yana yin su qala auf auf ibnu abi jamila yace al-iyafatu abinda ake nufi da al-iyafa shine zajru tayr wato tsawatar da tsuntsaye at-tayr jam'i ne na at-ta'ir gane rakbun rakbun fa'lun ko jam'i ne na me rakib to bayir jam'i ne na ba'ir gashin akwai shi da yawa cikin wato larabci wa tsarku abinda ake nufi da tsarku shi kuma alhaɗu wato kurtu ne wanda yi haɗu bil ardi ake kurtawa a ƙasa to shi ne bugon ƙasa irin wanda ake caf caf caf caf ɗin nan a rubuta akwai irin su kausaju irin su rahika irin su rayya bayara na su dakhili na su khariji da sauransu waɗannan dukkan waɗannan dukkaninsu a to abu ne wanda za a gani usaimi da yake cewa tuni ba zani bai ce a nema suke gano wa mai kyau ko mara kyau a cikin tafiyar na'am wal jibtu wato abinda ake nufi da aljibtu qala al-hasan al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai yace rannatu shaytan wato shine gunji na shaydan wahayi na shaydan shine aljibtu shaidan ne yake sa musu su isnaduhu jayyidun to malam yace isnadun wannan hadisin yana da kyau to amma dai hadisin ba shi da inganci amma dai ma'anar shi ta tabbata na'am wali abi dawuda ya tabbata cikin sunan na abi dawud da sunan na al-imam nasai wa ibn hibban fi sahih musnad minhu wato da kuma ibn hibban a cikin littafinsa sahihi minhu daga shi ƙabisa ibn al-mukhariq ya juya daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan kin hadith na'am وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه وعن ابن مسعود وعن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا هل انبئكم ما العضه هي النميمه القاله بين الناس رواه مسلم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحرا ما شاء الله hadisi na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa abdullahi dan abbas ya ce ma'aiki ya ce mani fitabasa shu'ubatan minan nujum dukkan wanda ya ɗosano dukkan wanda ya koyi wani yanki na ilimi na tubirari faƙaɗi tabasa shu'ubatan minan sihir haƙiƙa ya ɗosano wani yanki na daba-dabu zada ma zada wato duk lokacin da ya zamanto ya ƙara zurfi a cikin ilimin tubirari to lokacin da ya zamanto ya ƙara zurfafawa cikin ilimin daba-dabo. Wannan hadithi Abu Dawud da ya rawaito shi isnadinsa mai inganci ne. Ya tabbata cikin sunan na al'imamun Nasa'i daga hadithin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi, da Allah ya ce mana a ƙada hukudata. Dukkan wanda ya ƙulla wani zare ko ya ƙulla wani tsumma, tsumma na fasa fiha sannan kuma ya yi toshi a cikin wannan zare ko a cikin wannan tsumma. faƙar sahara hakika ya yi daba-daba wato wannan ba ba itilaki ba yake ba ba kowane tohi ba yake zawa wani lokacin za a ga mutum ya yi tohi a jikin su ma ba dan kuma saboda ya kulli da kyau yana so ya warware shi wannan ba za a ce wuce ba ya daba-daba a wannan shi famar da yake shi ne ya kunci sai ka bar shi da wahalar shi ba za ka ce ya yi daba-daba ba wa man sahara faqad ashraka ma'aiki yace dukkan mutumin da ya daba-dabo hakika ya yi shirka ya fada cikin kurishi na shirka ma'ana faƙar a tabi fi'ilin min a fa'alil mushiriki ya zo da wani aiki daga cikin ayyukan da mushirikai ne suke yi wa man ta'allaka shay'an wukila wukila ilaihi dukkan wanda ya rataye wani abu a jikinsa a wuyansa ko a hannun shi ko a zatsan shi to za a wakilta shi zuwa ga wannan abun Allah tabaraka wa ta'ala zai tsame hannun shi daga tafiyar shi ya wakilta shi ya saka shi a hannun wannan abin da ya rataya a jikinsa wannan hadisi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ala unabbiukum ala ku saurara ku ji hal unabbiukum mal adda shin kuna so in ba ku labarin menece al adda wato mai dantsewa da kyau za Allah ce hiyan namimatu ita ce annamimanci alqalatu bainan nas ya da gulma tsakankanin mutane wato wannan shine al'adha mal'adhu wato a cikin wata riwaya haka yake cewa mal'adhu wannan hadisi muslim ya rawaito shi walahuma ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa yace haƙiƙa mahaiki sallallahu alaihi wa sallama yace inna min al-bayani lasiran lalle haƙiƙa cikin wani bayanin akwai wato ɗaukar hankali wani in ya zo yana maka bayani in yana maka zance kai ka ce ya maka wani magani zai zo ya same ka ya shirya ka alhaji aka yi kaza ko kaza ɗin in ta bulle da ni da kai hal iyalinka duka mu ji daɗi ya gama shirya maka zance in ka tashi ya ka ɗauki kuɗin ka bashi ka ce kai wannan mutumin na gaji da iya zance wallahi gabaki ɗaya sai da ya da hudu daga cikin hayyaci na na musu Allah ce to cikin waɗanda suke al-khutaba'u akwai masu irin wannan wanda Allah ya ba su fasaha ta baki wanda in suna maka zance sai ka yarda eh na'am فيه مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر الرابعة العقد من النفث من ذلك الخامسة أن النميمة من ذلك السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة na'am fihi masail a cikin wannan babu akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annal iyafata wato hakika tsawatar da tsuntsaye wa tsarka da bugon ƙasa wa tsiyarata da canhi minar jibci wannan duka yana daga wahayin shaidan الثانية مسألة تبيو تفسير العيافة والضرق والضيرة wato bayani karara daga bakin Auf ibn Abi Jamila game da abin da ake nufi da al-iyafa da abbarq da kuma ad-diyara. Al-thalitha mas'ala ta uku anna ilman nujumi nau'un min as-sihr wato haƙiƙa ilimi na tubrari akwai ilimi wanda yake na wanda yake ya halatta na ilimi na tubrari shine ilmin tasyir ake ce mishi wato ilimin da bawa zai gane cewa wannan gurin alƙibla ce wannan gurin yanki kaza ne wannan babu laifi mutum ya san shi amma ilimin da zai bashi damar ya ga cewa in tubraro kaza da kaza suka goyi a guri ɗaya to wannan daren yana aihwar da kaza da kaza da kaza ya fahimci cewa in tubraro kaza ya bullo a lokaci kaza to a wannan daren za a yi wani yaro ne wanda yake mawadaci wanda ya fi kowa wadata a duniya in tuburaro ya fito a lokaci ka za a ce to a rannan tacaccen barawo ne za a yi wa da sauransu wannan shine wanda yake haram shine ce nau'un min sihir arabi'a mas'ala ta hudu anna al-aqda ma'an nafsi ma'an nafasi min zalika wato haƙiƙa kulla wani zare ko kulla wani tsumma da yin tohi tare da kullawar min zalika wato yana daga cikin dabo-dabo kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Alhamisa, mas'ala ta biyar annan namimata min zalika wato haƙiƙa ya da gulma, cece ku cece an namimanci shi ne na ƙarfi kalami min majalisin ila majalisin akhar ala wajihin ifsadi bai na kuma. Ka ɗauki magana ta wannan fadar da kai waccar fadar amma niyyar ka shi ne ka lalata tsakankaninsu. saboda ka ji wata gulmar an ce wancan yan wancan fadar mutanen banza ne ka tashi ka kai musu ku kun doki wa'annan fadar mutanen kirki ko to kun ji kun ji abin da suke gaya muku don ku san yadda za ku yi da su wannan shi ba min zalika yana daga cikin daba dabo saboda dama daba dabo yana daga cikin ayyuka na mai daba dabo shine raba tsakankanin ma'aurata ko ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi as-sadisa mas'ala ta shida anna min zalika ba'd al-fasaha wato anna ba'dal fasahati wato hakika shashe daga cikin fusaha bayani na mutane min zalika shi ma yana daga cikin daba daba a wannan shine karshen wannan babin abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik